أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damar sa da falalar sa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi wannan shine wato zaman mu kenan na 153 ko darasin mu kuma darasin mu na 153 mun muna cikin suratul kafi ne mun kai ƙarshen mas'ala ta 107 a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab sai lokaci yayi mun halinsa to sannan yanzu ayar da take akan jerin ayoyi kenan aya ce ta 22 a cikin suratul kahfi amma a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a mas'ala ta 611 a cikin littafin asilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa jaa ta'ala bisini bisini listiqbal fil fi'li fi fil fi'l al-awwal ya akai Allah subhanahu wataala zo da sinin wanda take nuna abin da zai zo gaba shine istiqbal fil fi'l al-awwal a cikin fi'ili na farko dunal akharaini amma banda sauran fi qawlihi a wajen fadar Allah subhanahu wataala sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum amma wai ya kuluna bai ce wasa ya kuluna ba bai ce wasa ya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum ba kuma bai ce wasa ya kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum ba to me yasa an kace sai ya kuluna thalathatun suratul kafi aya ta 22 a cikin suratul kahf malam yace qulna zamu ci arada dukhul al-fi'lain al-akharain kama ana nufin waɗancan fi'ilai guda biyu na daban din da suka zo bayan wannan fi'ili na farko fi hukumil awwali sun shiga cikin hukuncin na farko bi muqtadal atfi saboda an yi atafin su faqtasara ala dhikri sin fil awwal kenan sai an ka ambaci sinun a cikin na farko an gane ko ijazan don saboda takaitar da magana waqtisaran don gajartar da magana kamata kulu kuma da kake cewa zaidun qad yakhruju wa yarkabu zaidun qad yakhruju tana yiwa ya fita wa yarkabu ai wa qad yarkabu mali yace turidu wa qad yarkabu kenan wannan ana faɗa shi kenan atafina in ba an samu abin da ya bambanta ba abubuwan da an kai atafi suna ɗauka hukunci guda abin da malaman usulul fiqh suke kira dilalatu al-iqtiran yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to kafin mu je gaba suke cewa malaman nahau na an shafe mubtada ne an gane ko da an kace sai yaquluna thalathatun ay sai yaquluna hum thalathatun rabi'uhum kalbuhum an shahe an shafe wato mubtada kenan ana shafewa kadima cikin al-ijaz wal itnab babi ne wanda Imam Suyuti da yayi don nuna yadda aka abubuwan da an ka shafe abin nan a cikin abubuwan da an ka shafe a cikin wato yaren larabci ko mu ce cikin alqur'ani mai girma to wannan shi ne abin da malin ya kawo a karkashin wannan mas'ala din sai mas'ala ta gaba mas'ala ta ɗari shida da sha biyu fa in kila idan aka ce kaifa dakhalat wawu ya aka yi wawun ta shiga fil jumlati thalitha a cikin jumla ta uku dunal awwalaini banda jumla guda wato biyu sune awwalaini kenan na farko da suka gabata وهي قوله ita ce fatar Allah subhanahu wataala wa thaminuhum kalbuhum na takwas din su shine wato karen su kaga sai an kace wa thaminuhum na farko an kace sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum ba a ce wa rabi'uhum kalbuhum ba wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum ba a ce wa sadisuhum kalbuhum ba amma an kace wa yaquluna sab'atun sai aka ce wa thaminuhum kalbuhum to menene hikimar da ta sa aka kawo wannan malam yace kulna zamu ce qala ba'dul mufassirina sashen malaman tafsiri suka ce hiya wawu thamaniya ita ce wawun ta samaniya in abu ya kai takwas sai a sa wawun wa qad dhakarna mithlaha malai yace mu ambaci mu ambaci irin wannan ayar ko mai ayar da take dauke da irin wannan misalin kenan fi akhir surati tauba a ƙarshen surati tauba inda an kace at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi sai an kace wannahuna 'anil munkar sai an kawo wawun ga na takwas din wa qala zajjaju amma wani malami da ake kira zajjaj malamin lugha yace dukhulu hadhihi al-wawu shiga wannan wawun wa khurujuha da fitatta sawa'un duddai ne fi sifatin nakira an gane ko idan ya zamanto sifa ce nakira an gane ko wato in an kawo abu nakira ne to babu matsala wai ma'ana in dai babu alif wal lam ko asata ko ka asata duka daya waja alqur'anu bi sawa'un fi nakirati sawa'un fi sifatin nakira an gane ko sawa'un fi sifatin nakira a cikin sifa da ta zama nakira waja alqur'anu bihi ma duk qur'ani ya zo da su ya zo da wawun din ya zo inda babu wawun ya zo da takwas bai sa wawun ba ya zo da takwas ya sa wawun shine yake cewa waja alqur'anu bihi ma malam ya ce to wa qala ghayruhu wani jajikin ya ce alwawu muradatun fil jumlatayn al-ulayn wannan wawun ana da buƙatar ta shine muradatun wa inna ma hudifat fihi ma takhfifan a can an cire ta saboda sauƙaƙa magana wa ata bihi ma fil jumlati thalitha kinan nan da ya kawo fil jumlati ulayn ana da buƙatar ta sai an ka shafe ta takhfifan dan sauƙaƙawa wa ata bihi ma biha ya zo da ita fil jumlati thalitha a jumla ta uku dilalatan ala iradatiha fihi ma dan saboda Allah yana nufin haka kenan da yace sai quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa rabi'uhum ne sai shafe shi bai kawo shi ba don takhfifi wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa sadisuhum kalbun ne amma sai shafe shi saboda takhfifi amma da yazo wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sai tabbatar da wawun dan ka gane cewa ana da bukatar ta kuma ana iya kawo ta kuma ana iya shafe ta duka ɗaya ne babu wata matsala malam yace to wa yaridu ala hadha alqawl amma in muka dauki wannan magana abinda zai bijiro muna annahu law kana kadhalika da haka nan ne lakanat mazkuratan fil jumlatil ula da sai a ambace ta a jumla ta farko mahzufatan fil jumlati thaniyati was thalitha sai a shafe ta cikin jumla ta biyu da ta uku li yadulla dhikraha awwalan ala hafiha ba'da zalika domin ambaton da za a yi mata farko sai zamanto ya wadata ko ya nuna cewa an shafe ta kama sabaqa fi sinil istiqbal kama yadda mun ka faɗa cikin sinil istiqbal inda mun ka ce sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum daga nan sauran da suka zo ba a ce wasa yaquluna ba kuma ba a ce wasa yaquluna ba sai aka tabbata cewa wai yaquluna wai yaquluna ba a kawo sinun ba kenan ya kamata a ce wawan din farko ta zo a sai yaquluna thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum sauran kuma sai a shafi wawan din domin wawan ta farko ta nuna sauran kenan wannan shine abin da wadansu za su iya cewa to amma babu matsala in dai karina ta bayyana duk akwai su ko da cikin na farko aka sa ko cikin na karshe duk dai babu wata matsala ina fata an fahimta ko da wani ya so ya juyar da wannan wa qala az-zamakhshari wani malami na tafsir mu'tazila da ake kira az-zamakhshari mai al-kashaf wanda ya kware cikin ilimin balaga amma aqidar sa ta mu'tazila ce wani lokacin kuma har cikin balaga sai ya kokari ya sanya wadansu abubuwa waɗanda ana aqidar ne mu'tazila sai dalibin ilimi yayi hattara idan yana duba wannan littafi sai malaman da suka kware suka san aqida ta ahli sunna suke iya duba littafin su gane illolin da ke cikin sa wa qala az-zamakhshari imam az-zamakhshari wa ghayruhu da wani sun ce hiya al-wawu allati tadkhulu ala al-jumlati al-waqi'a sifatan li nakira wannan wawun jumla wacce ce wanda wawun wanda take shiga cikin jumla al-waqi'a wanda jumla nan ta kasance sifatun li nakira sifa ce ta nakira domin kama ta dukulu ala sifatil waqi'ati halan kamar da take shiga a cikin sifa wadda ta zo matsayo matsayin hali min al ma'rifati daga ma'rifa domin jumla in ta zo bayan nakira sifa ce in ta zo bayan ma'rifa kuma hali ce in nice ja'a ar-rajulu ja'a rajulun yabki to jumla ta yabki sifa ce ta nakira domin sunan bai da alif wallah misali amma in muka ce ja'a ar-rajulu yabki to ar-rajulu nan shine fa'ili amma yabki jumla ce hariya domin ma'arifa ne ya kamata ɗalibin ilimi ya san wannan i'rabul jumal kadiba cikin littafin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari da sauran littattafan da suke bayani kan wannan wato al-jumul allati laha mahallu min al-i'rab wal jumul allati la mahalla laha min al-i'rab kuma wannan na bada misali littafi ɗaya ne ba dole bane sai shi kawai ne ce dole sai wannan littafin ina fata an fahimce ni to malin yake cewa ta kulu kana cewa ja'a rajulun wani mutum ya zo wa ma'ahu akhar tare da shi akwai wani to nan sai ta zamanto jumla ce haliya wato jumla ce sifa saboda mi saboda rajulun nakira ne wa marartu bi zaidin na shude da zaidu na wuce ta kansa kenan wa fi yadihi saifun a cikin hannunsa akwai mi akwai takobi to kaga zaidun nan ma'rifa ne duk mai da alif wal lam amma alam ne yana matsayin ma'rifa dan kaka ce yana da tanwini wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin bamu taba halakar da wata alƙarya ba illa wal ha kitabun ma'lum faci tana da littafi sananne an gane ko to illa min qaryatin kinnan kaga wato alƙarya na kira ne illa wal ha kitabun ma'lum kaga kitabun ma'lum wannan jumla gaba ɗai tana matsayin sifati wato ta mita wato ta na kira wa fa'idatu hamala yace fa'idatta tawkidul ittisal sifa bil mawsuf a nuna sifa ta haɗu da mausufinta wato ta haɗe kenan wa wa dalalatu ala anna ittisa wa dalalatu ala anna ittisafahu biha amrun thabitun mustaqirrun kuma dan ta nuna cewa siffantuwar wannan abu da wato na kira da ita amrun abu ne thabitun tabbatacce mustaqirrun wato wanda yake ya tabbata kwarai da gaske wa hadhihi alwawu malam yace wannan wawun hiya allati ita ce azinat ta sanar da cewa bi annal ladina qalu waɗanda suka ce sab'atun wa thaminuhum kalbuhum waɗanda suka ce su ashabul kafi su bakwai ne karen su shine ta takwas qaluhu an sabatin sun faɗi wannan akan sabati akan sabati ilmin akan tabbatar ilimi wa tuma'aninati nafsin da kuma natsuwar rayuwa sun faɗi shi ne akan natsuwa walam yarjumu bizanni kenan ba su yi magana ba sun kai jifa cikin gaibi kama rajama ghairuhum kamar yadda wani su yayi jifa cikin gaibi ka faɗi magana babu wani dalili malam yace wa dalilu dalili ala anna Allah ta'ala domin Allah subhanahu wata'ala atba alqawlayn alawwalayn magana biyu da ya faɗa na wadancan mutane na farko ya biyo bayan su da qawlahu fadarsa rajman bil ghaibi da yace sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum suna cewa su uku ne na hudun su shine kare wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum suna cewa biyar ne na shiddan shine mi shine kare sai Allah ce rajuman bil ghaib suna jifa da cin gaibi amma da yaje wadannan wadannan sai ce wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum kaga wannan suka ce su bakwai ne kare shi ne wato na takwas kenan waɗannan su ne akan ilimi kuma bai ce musu rajuman bil gaibi ba wannan ya nuna cewa magana su tafi karfi kuma da da yake ce wa atba'a in ji yace kuma wa atba'a al qawla thalitha qawluhu sai Allah biyo da bayan fadarsa kinan magana ta uku ya biyo bayanta da fadarsa ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san su sai yan kadan kaga ya nuna cewa yan kadan sun san su kinan kuma tunda Allah bai kore cewa ba gaskiya bane ga al'ada cikin al'adatul qur'aniyya in qur'ani ya faɗi abu in yace abin nan ba in ba daidai bane zai faɗi ba daidai bane idan wato galibi ma tun bayan abin da zai zai nuna cewa wannan abin ba daidai bane in kuma daidai ne zai ce daidai ne to amma in yayi shiru galibi ma da suke cewa kenan abin daidai ne saboda Allah ba zai yi shiru ba ya bar banna don ba wanda Allah yake jin tsoron sa wa qala ibn abbas ibn abbas yace waqa'atil wawu wawun tazo li qat'il adadi don a yanke adadi ay lam yabqa ba'daha adadun babu wani adadi ada yultafatu ilaihi wanda za a sake kallon sa an gane ko kenan wa yathbutu annahum sab'a wa yuthbitu annahum sab'atun kenan ibnu abbas yana tabbatar da cewa su bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum na takwas din su shine karen alal qat'i akan yanke wal batati da yankewa tabbas shine batat batta shine ya yanke abu shi yasa ake cewa talaqul batti yanki sakakke wato in ya kai kusan uku kenan an gane ko to wa qala thalabi shi ko imamu thalabi yace an gane ko wato sunansa Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Thalabi al-Mufassir ya mutu hijira tana da shekara 427 kamar da mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi ya rubuta a karkashin hamish da wannan littafi malam yace wa qala al-Thalabi Imam al-Thalabi yace hadhihi wawul wato al-hukmi wa tahqiqi wawun ce ta hukumci da tabbatar suwa ka anna Allah kamar dai ka ce Allah haka ikhtilafahum haka haka ikhtilafahum ba a ce haka ikhtilafahum in za a haɗi haka ikhtilafahum Allah ya hakaito ya ba da labarin sabanin su fatammal kalamu inda qawlihi sab'atun sai magana ta cika na kawo sabanin cewa sun kace bakwai ne na takwas din su shine kare thumma haka bi anna saminahum kalbahum sannan Allah ya bayyana cewa to ai na takwas din shine kare bisti inafihi kalam saboda ya sake ci gaba da magana kenan kamar wata magana ce ta daban ake so a kawo magana ta dakata daga wa yaquluna sab'atun sai amma Allah ce to wa thaminuhum kalbuhum na takwas din su shine kare kiran kamar Allah ya tabbatar da wato wannan magana malin yace to fa haqqaqa thubuta al-adad al-akhir sai ya sai Allah ya tabbatar da an gane ko tabbatuwar adadi na ƙarshe li anna samina domin shi na takwas la yakunu illa ba'da sab'a bai yiwa ya kasance sai bayan na takwas fa ala hadha yakunu qawluhu to akan wannan ra'ayi kiran fatar Allah subhanahu wata'ala za ta kasance wa thaminuhum kalbuhum na takwas shine kare min kalamillahi ta'ala maganar Allah ce haqiqatan wato haqiqani kira an yi isti'nafi aw taqdiran kuko sai a kaddara misali wa qala Allah thaminuhum kalbuhum sai ka kaddara qala Allah kira Allah ne ya faɗa ba waɗancan sun ka faɗa ba ina fata an fahimce ni kenan sai zamanto Allah ne ya ta'kidin wannan magana tasu kenan sai ta zamanto shin wawul atfi ce in mun ce wawul atfi ce kenan maganar waɗancan mutane ne in mun ce wawul isti'nafi ce kenan maganar Allah subhanahu wata'ala ce bayan sun yi magana to kaga tasirin yaren larabci da nahawu da lugha da sarfu wajen fassara alqur'ani da fahimtar alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta to wannan shi ne abin da malin ya kawo a karkashin wannan aya amma kafin mu je gaba shine ne akwai mas'ala da ya kamata mu kawo wadda waɗansu suke cewa alkur'ani kamar ya ce ashabul kafi sun shekara ɗari uku kuma sun ƙara tara wani bithu fi kafihim salasa mi'atin sinina wasu dadu tis'a sun shekara ɗari uku sun ƙara tara to shi kenan sai aka yi saɓani waɗansu sun tafi cewa nan wasu dadu tis'a sun shekara ɗari uku suna bacci suka tashi sannan suka wato koma bacci kafin a yi ittila'i gare su sai suka yi shekara tara an gane ko wazdadu tis'a suka ƙara shekara tara lokacin da an kai tsinkaya akan su har aka je aka yi abin nan akan su aka yi gini akan su wannan na farko kenan abu na biyu wanda za mu ƙara ƙarƙashin wannan mas'aya wasu suka ce a'a wala bi sufi kafin salasa mi'atin sinina sun shekara ɗari uku ka koma cikin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun ya kamata a ce sanata an kace sinina me yasa aka yi hakan ga kaga taujihi ba kuskure bari ta rayuwa sifa ce ta wani abin da aka shafe ne dai sauran bayanai wanda suna da tsawo ba za mu samu damar kawo su a nan ba wasu ka ce a'a wala bi sufi kafin salasa mi'atin sinina sun yi shekara ɗari uku wasdadu tis'a sun ƙara shekara tara suka ce nan in an hankalta mu shekaru na lissafin kamariya da shamsiya shekara shamsiya tana da kwana ɗari uku da sittin da biyar domin zaka iske wani wata ya yi kwana ashirin da takwas wani wata kamar watan Fabrairu ko kuma Fevrier an gane ko shi kuma wani wata zai kwana ashirin da tara kamar irin na musulunci wani ya yi talatin kamar irin na musulunci wani kuma ya yi talatin da ɗaya a musulunci ba a samun wata mai kwana ashirin da takwas ko kwana talatin da ɗaya ya kamata mu fahimci wannan to amma ana abin da ya kamata mu fahimta kwana ɗari uku da sittin da biyar shekarar shamsiya take yi kuma tana farawa ne daga karfe goma sha biyu na dare lissafin da turawa suke tafiya a kansa shekara ta kamariya wadda ake fara lissafi da wata wadda da rana ta faɗi yini ya shigo kenan mu da wata muke farawa an gane ko shi yasa wanda an ka haife shi bayan sallar magriba kenan cikin wancan yin ne aka haife shi ba yinin da ya gabata ba ya kamata mu fahimci wannan shi yasa azumi da an ce an ga wata shi kenan mun shiga cikin watan ramadan da an ce an ga wata mun fita daga cikin watan ramadan wanda yake nuna maka cewa kenan farkon a lissafin musulunci ana farawa ne da farkon lissafi to anan ana farawa ne da wata to anan shekara kamariya bata kai shekara shamsiya kwanaki ba tunda ko mun dauki duk wata yayi kwana talatin talatin to kenan kwana 360 ne kaga sai ka cire kwanaki biyar biyar in mun kaddarta duk kwata yayi kwana 29 sai mun cire kwanaki kusan 12 cikin 100 da cikin 360 sai an cire 12 kenan sai zan kwana 248 in duk kwanakin wata 29 tara suka yi idan kuma ci a wasu yi a misali 30-30 mukaddarta wata shida suka yi 30-30 wata shida suka yi kwana 29 sai mun cire kenan kwana shida sai zama tuta zanta kwana 354 to kenan duk yadda ta kai ta kawo shekara ta kamariya ba ta kai shekara ta shamsiya ba to sai Allah ya ce wa labithu fi kahfihim 300 sinina sun zamna a cikin kogonsu shekara 300 a shekara ta shamsiya wasdadu tis'a sun ƙara shekara tara in an yi lissafi da shekara ta kamariya shine abin da ake so a ci kaga akwai maganganu na malamai wani bai san wannan ba bai taɓa bincike kan wannan ba sai cikin qur'ani an ce kaza ko ko banna kaza ko kaza ya kamata yan uwa mu rinka bincike don mu san menene abin da aka faɗa ko menene hikimar da take karkashin wannan na bayani na alqur'ani wannan abu na farko kenan sai abu wanda ya kamata kuma mu ƙara game da ashabul kahf shine cewa Allah ya faɗa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin sun kace za mu riki masallaci akan su lanattakhidanna alaihim masjida kidan za su yi masallaci to waɗanda suke amfani da shar'u man qablana sai ce to ai shar'u man qablana an ce waɗanda suka wace mu ai ana wato amfani da shari'a su su kuma na Allah ya bada labarin قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا za mu riki kabari a wurin su kenan ya kamata a yi kabari a cikin masallaci wanda wannan na farko abin da kamata mu gane shi shar'u man qabla na da hali guda uku idan Allah ya ce ya rubuta mu waɗanda suka gabace mu abu ya ce kuma mu ma ya wajabta muna to magana ta ƙare Allah ya rubuta kisasi cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-ayna bil-ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas kuma Allah subhanahu wata'ala yace mu ma ya wajabta mana wannan a cikin al-Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl wannan babu matsala in Allah ce ya dora musu abu kuma mu ya dauke muna kamar yadda anka ce an dora wa bani Isra'ila fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibat an haramta musu abu dadada daga baya bayan zo manzo sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam aka ce mu wadannan abubuwa halatta ne gare mu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina to wannan bai zama cikin shari'an mu to sai abu na uku wanda aka yi sabani idan nassi yazo ya bada labarin wani abu ba a ce an umurce mu ba kuma ba a ce an hane mu ba inna alkhairi ne kenan waɗansu malamai suka ce to dan mu'astu ne aka kawo waɗannan abubuwa don Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab kenan akwai abin lura to sai wani ya fake da wannan ya ce to ai shikenan ga ashabul kafi an yi masallaci a wurin su kuma shar'uman qabla da shi a ce a'a in ba a samu abin da ya hana shi ba a cikin shari'ar mu shi yasa malamai suke cewa idan kabari aka zo aka iske makabarta aka yi masallaci to za a rushe masallacin idan kuma aka zo aka yi masallaci sannan aka sa kabari to za a cire kabarin a maida shi a wani wuri ko kabarin wane ne malamai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu kamar da hadisi suka tabbata ingantattu da dama an gane ko yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa la'ana Allah ta tabbata akan Yahudawa da Nasaru sun riki kaburburran annabawan su masajid wato wurin sallah ba wai dole sai an gina masallaci ba a maida shi wurin zuwa ne sallah a duka a yi sallah ko da ma ba a gina masallacin ba wannan na farko kenan na biyu wani zai iya kafa hujja da shubha ai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai da aka zo a cikin makabarta ne aka gina shi sai aka ce a'a ka duba cikin أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أتركشن ونا آية شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين yake cewa wannan shubha ba ta da wani tushe ko dalili ba ta da ƙarfi domin mi domin lokacin wannan wurin da aka sai shi sai da aka nubishatil qubur aka bece waɗannan kaburbura aka kwashe duk abin da ke cikin su sannan mi sannan sai aka gina masallacin kidan kaga wannan shubha babu ta sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hari sannan kuma wani zai kafa shubha to ai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin masallacin Madina sai a ce a'a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da masallacin sa kusa da juna suke dama ya ce ma baina baiti min bari rawtun min riyadil janna to daga nan yake shiga daga baya ne a zamanin daular umawiyya aka zo masallacin yana buƙatar ƙari har kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya shiga a cikin wato abin nan ya shiga cikin masallaci kuma da yawa daga cikin malamai ma sun ta yi ma gwamnatin wannan lokaci hannunka mai sanda kada a yi wannan abin kuma da aka yi shi sai aka liƙe shi aka hana aje wajen wurin aje a yi sujada ko a yi wani abu ba a yarda da wannan ba dan haka dai kawai ya fake da irin waɗannan shubuhohi ya ce a'a kaza kaza kaza kaza kaza abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi ai shine kamata a gabatar suwa ba zamanin dan wani sarki ba ya ce ayi shi ma fada da masallacin ya kuma bai ce aje ayi sujada ba an ka kange masallacin kuma wani mutum ya fake da irin waɗannan abubuwan ya je ya rinka waya da shubuhohi dan haka dai ya kamata ƴan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala to wannan shine abinda zan iya cewa wallahu ta'ala a'lam to malam yace wa yaridu ala hadha an gane ko amma wannan amsa da anka bayar anna qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala ba'da hadhihi alwaw bayan wannan wawun qur rabbi a'lamu bi iddatihim kace ubangiji na shi ne ya san adadin su suratul kafi wa qawluhu wa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda ya san su sai yan kadan yadullu ala baqa'il ibham yana nuna cewa har yanzu ai akwai ibham shine kamar akwai nau'i na rikitarwa abin ya zo a dunkule wa adami zawali labsi rikitarwa har yanzu bata gushe ba bi hadhihi alwawu da wannan wawun kenan wanda sun ce wawun wawul istinafi ce saboda adadin su ya cika Allah ya tabbatar da wannan da wanda suka ce a'a kamar wannan wawun tana nuna ta hakiki ne tabbas malam yace to amma fadar Allah subhanahu wataala akan wannan amsa da wadansu malamai suka bayar qur rabbi a'lamu bi iddatihim Allah ne ya sani malam yace kuma ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda su sai yan kadan yace har yanzu akwai iskali tunda an ce Allah ya sani to ai ba a ce mutane da suka sani ba kuma an ce yan kadan suka sani to cikin su wadannan yan kadan ne suka sani kaga har yanzu akwai iskali amma dai abinda za a ce tunda Allah subhanahu wata'ala bai ce ba waɗancan na ƙarshen su rajiman bilgai ba ne to ana rinjayar da wannan karina a ƙarƙashin wannan mas'ala to wannan shine abinda zamu iya kawo wa ƴan uwa musulmi a ƙarƙashin wannan mas'ala ta abin nan sai abin da zan iya karawa a gurguje shine cewa da an ce qur rabbi a'lam bi iddatihim ko da mutane sun san adadi Allah ne fi sani da adadin su domin ba wanda ya san adadin su da abin da suka kumsa da kasancewar su yan aljanna ko yan wutar da duk labarin su gaba ɗaya Allah ne mafi sani sannan kuma wannan yana nuna cewa akwai ladabi ga Allah subhanahu ta'ala dole ne kuka san abu kamar da sani zuwa ga Allah kace wallahu a'lam ko kuma wal ilmu inda Allah ta'ala kamar yadda malamai suke amfani da wannan musamman Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin in ya kare bayani kan mas'ala a cikin tafansa galibi zaka ya sa wal ilmu inda Allah ta'ala kaga bayan ya ce wala bithu fi kafihim 300 sinina wazdadu tis'a qul illahu a'lamu bima labithu kaga kace Allah shine mafi sani kenan babu wanda ya sani kuma Allah ne ya sanar da mu kuma ba yadda za a yi mu sani irin na Allah lahu ghaibu samawati wal ard kaga ladabi ne na mai da ilimi zuwa ga Allah wanda kuma da yawa za ga mutane in sun san wani abu maimakon in sun faɗa su ce wallahu a'lam babu wannan ladabi ko kuma neman tawa yake yi to wannan abu da farko kenan sai abu da ya kamata mu ƙara wannan wawu din waɗansu malamai suna ganin ta wawul atfi ce ba wawu samaniya ba ina fata an fahimci ni suke cewa duk inda ake kawo ta a ce wawul atfi ce sai su ce a'a ba haka nan bari misali inda an ce a cikin suratu tauba at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar suka ce abin da yasa an ka kawo wan nahuna 'anil munkar saboda al-amirun bil ma'rufi daban an-nahuna 'anil munkar daban sannan kuma inda an ce a cikin suratul suratul tahrim عسى ربه إن طلق إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات طيبات سي أنكتي وأبكارا سنكتي تو أي ماتا أنا سامو بدروا أنا سامو جورا كنا ون واو دولي أكاوت بعدين تشوا واو ثمانية بتشي تيان كلتا مصفة تتكوس تازو باب مسألة وده سنكتي أي الله يأتي ‘yan wuta da ‘yan aljanna misali inda Allah ya bi zancen ƙofofin wuta sai ya ce hatta idza ja'uha futihat abwabuha wajen wuta sai ce ‘yan wuta in sun zo bai ce wa futihat ba za a buɗe amma yan aljanna sai ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha saboda kofofinta guda takwas ne shi yasa kawo wawun to tun da yake duk da yake ya tabbata kofofin aljanna guda takwas ne amma an yi sabani wajen sunayen su kofofin wuta su kuma guda bakwai ne duk da yake wadansu suna fassara su da tabaqat sai ce ai tabaqat ya ake nufi tabaqa daban kofa daban duk da yake tana yiwa ko wace tabaqa tana da abin nan kofa amma dai sunayen su bai tabbata ba a cikin nasi hasashe ne ake yi to amma duk da haka wadansu malamai suka ce a'a su yan wuta hatta idza ja'uha futihat abwabuha har sai in sun zo za a bude kofar saboda ana son zafin ya buge su amma su yan aljanna saboda kanshin ta tun daga nesa za a ji shi masiratu kaza wa kaza shi yasa aka ce wa futihat abwabuha har an bude kofofin nata wadansu malamai sun tafi akan wannan wallahu ta'ala a'lam to ina ganin wannan mas'ala sai mu bar ta haka nan mas'ala ta gaba mas'ala ta 613 fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce la mubaddila li kalimati babu wanda ya isa ya canza kalmomin Allah suratul an'am aya wato ta 115 saka sun ka kawo rakamin wannan aya amma idan muka duba cikin suratul kafi za ku diba wato aya ce ta 27 kenan la mubaddila li kalimati din nan masu tahqiqin littafi wani lokacin sai su manta ko masu buga littafi da yake abin nan kawai sai su yi amfani da rakamin da akwai cikin suratu wata sura wadda ba wannan ba alhali kuma abin da ya kamata a kawo shine cewa ya kamata a kawo wanda yake rakamin da yake cikin surar da kanta an gane ko la mubaddila li kalimati cikin suratu al'an'am aya ta 115 amma cikin suratul kahfi da muke akanta ko muke cikin ta shine a cikin suratul kahfi aya ta 27 mala yace to an ce babu ba wanda ya isa la annafiya ce lijinsi ba wanda ya isa ya canza kalmomin Allah an gane ko wanda kalmomin Allah kuma suna da yawa ba wanda ya san ya kasu in ba Allah ba ko ba haka ba قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا sannan kuma yace walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah to ga sunan dai malam yace to wa qala fi mawdi'in akhar Allah yace a wani wuri wa idza baddalna ayatan makana ayatin idan muka sanya aya muka musanya aya a wurin wata aya abinda ake kira suna daga cikin dalilan annasku cikin alqur'ani Allah ne yake musanya wata aya a wurin wata ya cire doke wannan ya sanya wannan suratul nahli aya ta 103 da kuma inda Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana shafi abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama kenan ko da cikin ayoyin alqur'ani na in ya ga dama sai ya ce a shafi wannan a tabbatar da wannan sannan kuma yace ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha kaga yace abin da aka shafi wannan ya nuna akwai annasku cikin alqur'ani kuma Allah yana da izinin yayi abin da ya ga dama ba wanda ya sai hana Allah sai dai in za a yi shi cikin hikima ne ake yin shi ba mantuwa bace ta sa aka yi shi ko kasawa to yace Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin idan muka sanya aya wata aya a madadin wata aya suratul nahli aya ta 101 wa yalzamu malam yace to zai lazimta zai zan cilas min tabdilil ayati bil aya in an ka musanya aya da wata aya an gane ko tabdilul kalimati za a kuma canza kalmomi fa kaifal jam'u bainahuma ya zamu hada wannan bayan Allah ya ce babu wanda zai canza kalmomin shi kuma Allah ya ce shi in ya canza aya a wani wata aya malam yace kullu zamu ce ma'anar awwal abinda ake nufi la mughayyira lil qur'ani min al bashari ba wanda ya sai canza al qur'ani daga cikin mutane da yace la mubaddila li kalimatihi kenan na ana nufin kalimatihi qur'ani kenan babu wanda isa ya canza al qur'ani daga cikin mutane wa huwa jawabun li qawlihim lin nabiy sallallahu alaihi wasallam amsa ce ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya ce ya faɗa da sun kace iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu a cikin suratu yunus Allah ce wa idza تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل to sai an kace a'a la mubaddil li kalimati cikin mutane ba wanda isa athani na biyu anna ma'nahu wani su malamai sun tafi cewa ma'anar la mubaddil li kalimatihi la khulfa li mawa'idihi babu sabawa ga mawa'idihi mawa'id nan jam'i ne na wa'id kenan kamar abubuwan da Allah ya alƙawari na kacewa cewa wanda ya mutu akan kafirci ko yana shirka ba zai gafarta mishi to ba wanda isa ya canza wannan an gane ko wanda ya zunubi in Allah subhanahu ta'ala ya nisa shi wuta ba wanda isa ya hana shi wala mughayyira li hukmihi kun babu wanda isa ya canza hukuncin Allah kenan sai zaman to nan shine abin da ake yi da lamu baddila li kalimati wa ma'ana thani amma na biyu an-nasxu wa tabdilu min Allah ta'ala amma ana nufin a'a an-nasxu shafewa wa tabdilu da musanya wata aya a wajen wata aya ko wani hukunci ya shafe wani hukunci min Allah ta'ala daga wajen Allah fala tanafi bainahuma babu warware juna tsakankaninsu kenan sai zamanto da inda yace shi yake canzawa da yace kun ba mai canzawa ai babu wata matsala babu mai canzawa in ba shi ba don shi yake da maganar sa lokacin da ga dama yake iya canza abin da ya ga dama kenan da yace la mubaddila ba yana rufin kanshi ba tunda shi Allah yana da izinin ya canza abin da yake so wannan shi ne abin da ya kamata a gane wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 414 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani an gane ko kenan faman sha'a al-iman falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafirci ayo man sha'a al-kufr falyakfur galibi sha'a ana shafi wato maf'ulin ta musamman in ta zo cikin sharadi yace to ibahatu wa itlaqun lil kufri cikin wannan aya da an ce wa man sha'a falyakfur ibaha akwai halacci wa itlaqul lil kufri kuma akwai saki na kafirci an ce an saki saki wawai halacci da saki wawai sake wawai mutum in shi so ya kafirci tunda an ce man sha'afal yakfur duk da yake nan malam ya amfani da larabci wanda malaman lokaci suna ganin ba sai an wato ba shine mafi larabci mafi fasaha ba domin za a ce ibahatul kufri wa itlaqul lahu amma sai ce ibahatun wa itlaqul lil kufri wadansu malamai suka ce ya kamata a kawo mudaf da mudafun ilayhi sannan kuma a tai zuwa gaba a kawo damiri kina a ce ibahatul kufri wa itlaqun lahu ibahatun lil kufri wa itlaqun lahu amma sai an ka ce a'a ibahatun wa itlaqun lil kufri an gane ko tana yiwa a ce to an shafe ibahatun lil kufri wa itlaqun lil kufri sai aka shafe daya ina fata an fahimci don wani zaka ce da ya ga wani abu wanda bai san da shi ba sai za wuri ce a'a na an yi kuskure ana iya cewa wato misali alqur'anu kalamu wa kitabullah ko kuma a ce alqur'anu kalamullah wa kitabu kenan duk yadda kai yayi amma dai wancan na farkon wanda ake kawo mudaf da mudaf ilayhi sannan a ji gaba shine waɗansu malaman suka ce shine afsahu an mafi fasaha amma wancan ba kuskure bane kadiba cikin tashihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya to ya zamu kawo amsa cewa an ce wanda ya ga dama ya kafirci malin yace kulna za mu ce qala ibn abbas ibn abbas ya ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda shi da babansa mu kuma mun ce radiyallahu عنهما وعن الصحابة أجمعين وأم وعن أمهات المؤمنين أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ابن عباس يتي معناه أبن أكي نفي فمن شاء دو وند يسو أنغاريكو فمن شاء ربكم وند أبنجيجنكو يسو فليؤمن تو يي إيماني كنا وند أبنجيجنكو يسو ين إيماني سزي إيماني ومن شاء ربكم فليكفر وند أبنجيجنكو يسو كافر تي وسا تو زي كافر تي yace ya'ani la imana wala kufur illa bi mashi'ati ba yadda za a yi a samu wanda zai kafirce ko yayi imani la imana babu wanda za a samu yayi imani wala kufur ko ya kafirce illa bi mashi illa bi mashi'atihi sai da yarda Allah to dan haka wannan sai da yarda Allah subhanahu wataala to wannan ba shike nuna cewa Allah ya yarda da abin ba a'a wanda Allah ya san bai da niyyar imani Allah ba zai ba shi imani ba dan ya san ba mutum ne na gari ba shi yasa ce yan wuta in an zo kiyama suka ga wuta za su ce a dawo da su Allah ce ko ya dawo da su kafircin dai za su yi ba imani za su yi ba ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون الثاني نبي انه تهديد تهديد wasu malamai suka ce amsa abinda ake nufi tahdidun nan sai kai hattara amsa ta farko da ce faman sha'a rabbukum imanahu an gane ko falyu'min wa man sha'a rabbukum kufrahu falyakfur shine abinda ake so a ce sai ka kaddara maf'ulun bihi الثاني نبي أنه تهديد ووعيد تهديد كمان نركو كو صورة تروى ko sawar firgici shine ake kira tahdidun kai hattara da ha babba ne ba ha karami bane domin an ce tahdid da ha karami shine sanya ma abu iyaka ko iyakance abu ko tahdid ka sa a yi ma abu suna ko a faɗi ta'arifin sa irin yadda yake domin ta'arifin lokacin ana kiransa tahdid ko alhaddu amma in an ka ce tahdid aka kawo ha karami mai mai ruwa inji mutanen mu mai digo kenan shine tahdid yin rami qutila ashabul ukhdud ko ka sanya ai rami an gane ko amma an ka ce tahdid da ha babba shine kai narko kai magana ta tsoratarwa wa wa'idun da kyacewa kidan fa man sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafirce a'a ba na nufin Allah ya ce a kafirce bane in ka kafirce sai Allah ce inna a'tadna lil zalimin nara ma'ana kyace ka ne akai ina fata an fahimci ni kamar yadda konan da yaran mu na Hausa zaka ji mutun ya ce je kai abin da kaga dama to amma ba yana nufin ka je kai abin da kaga dama ba zaka ga sakamakon shi ake nufi shi da abin da ake so a ci da haka wani ya matsaye fake da wagga aya musamman yan al'aqlaniyun da waɗanda suke suke son su bi turawa a bata addinin musulunci a kasashen musulmai ko a daina da'awa a kasashen tura sai a ce a ai Allah ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur a daina wa'azi mana kuma ka a ce a a mutane ai ai jihadi babu shi a'a jihadi har kiyama akwai shi in dai musulmi suna da iko suna da ilimi suna da makamai suna da karfi suna da karfin tattalin arziki za su iya yakan kafiran gwamnatin da za ta hana mutane su musulunta amma ba ta iya cilisar da mutane su ga addinin musulunci ba dan ba wanda zai iya cilisar da wani shiga addinin musulunci tunda musulunci da imani da kafirci cikin zuciya suke da haka irin waɗannan ayoyin na yanzu turawa suke yaɗawa in suka kawo hari sai su ce ai kada wani ya ji ya yi jihadi ko ya kare ƙasarsa ko ya kare abin nan ya za a zo ana kashe mutane a cikin ƙasashen su kuma a ce su yi tsaye ta kashe su Allah ne turo Ingila ko ƙasar Faransa ta kashe mutane kun ga wannan shine abin da Ingila ta yi amfani da shi a lokacin da ta mamaye ƙasar Ingila ta yi amfani da shi a lokacin da ta mamaye ƙasar ƙasar India wanda zaka iske kamar yanzu yan mazhabobi na wasu rassa daga cikin mazhabobi irin na Ahmadiyya sai ga sun ce ai shi jihadi kawai suka je suka ce Ingila ta yi amfani da irin waɗannan mutanen cewa duk wanda ya yaƙi Ingila kamar ya saba ma Allah ne don Allah na ya bata iko da haka su ba za a yaƙe su babu jihadi shi yasa yana daga cikin abin da suke abin nan a'a jihadi akwai shi amma da sharuɗa idan misali musulmi suna da ƙarfi ba cewa za a yi mutane sun shiga musulunci idan za ka shiga musulunci an kai maka wa'azi ka karba idan ba za ka karba ba ka bar mutane su karba amma mutane suna su shiga addini kai kana son ka hana su dole a yaƙe ka in dai akwai iko in babu iko kuma a yi hakuri saboda Allah bai dora muna ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha almuhimu da yato inna atadna lil zalimin naran ina nuna cewa kyacewa ce ba wai Allah yana nufin ba wanda ya ga dama ya zaman shi kuma in kana son shiga wuta kakkai imanin kai zaman ka tunda wuta kake so ai ba ba ba matsala bane za haka dan ce a ce la ikraha fi dini ba a ci da tasowa ma'ana addinin musulunci addini ne wanda yake a fili baya buƙatar dalilansa da kuma kyawunsa baya buƙatar sai an cilastar da kai zaka shiga domin addini ne wanda ya dace da ɗabi'a ta ɗan adam kuma aqidarsa ba ta da wani wato abin ba ta da matsala sannan kuma da an ka ce la ikraha fi dini ana nufin addini baya buƙatar sai an cilastar da mutum dan addini ba sai an cilastar da kai ba zaka shiga don ba wanda sai cilastar da kai kai ne zaka yadda a cikin zuciyarka ka karbe shi kuma da manzo sallallahu alaihi wa sallam ce man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa ko mace ko namiji domin ban ta shafi kowa da kowa hadisi na ibnu abbas cikin sahihul bukhari nan dalilai shine in zaka shiga musulunci za a ga maka ba a fita ka yadda ka shiga in ba ka shiga kai zaman ka kace ka yadda zaka shiga to in an shiga wani mutum yace zai fita kashe shi za a yi ka yadda in ka yadda to in baka yadda baka yi zaman ka to da haka shi yasa an kace haka nan kuma daga cikin dalilin da suka sa aka haka nan saboda mi saboda Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ma karara ko dan qur'ani ne ya san wannan kuma dole yadda da wannan shine cewa akwai waɗansu daga cikin Yahudawa da suke son a shiga addinin musulunci da safe sai a fito da yamma saboda mi saboda a nuna an gane addinin karkataccen addini na kenan in mun kabar kofa addini ta zamanto kamar kofar gidan karuwai wanda ya ga dama ya shiga lokacin da yake so wanda ya ga dama ya fita lokacin da yake so to ina addini babu addini kenan sai a bata mana addini Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗi irin wannan makida da aka shirya ma addinin musulunci wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم da haka kaga an shirya ma qul innal fadla bidillahi yuti man sha wallahu wasi'un alim yakhtassu bi rahmati man yasha wallahu dhul fadli alazim da haka ba wanda isa yazo ya ce akwai kuskure cikin addini sai dai in baka gari ba to da haka dai nan abinda ake nufi kenan kamar irin ayar da ta zo a cikin suratul suratu fussilat inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce i'malu ma shi'tum ku aikata abinda kuka dama إن الذين يلحدون في آياتنا كو يلحدون في آياتنا قراءة حمزة أيما ياء فتحة كنن لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة سألتي اعملوا ما شئتم ko aikata abin da kuka dama sai wani ce to kai ka ja kenan yanzu malamai kenan an ka dauki ga fassara malamai na suke damun mutane su ce a'a ka aika za haramun ne aika za halittu sai Allah ce eh amalu ma shi'tum ko aikata abin da kuka dama amma sai Allah ce min innahu bima ta'maluna basir Allah yana gani to nan sai ka dauki fi'ili amri kaga ma'ana nawa yake dauka ka diba cikin littafin usulul fiqh ka diba cikin littafin balaga kaga al'amru ma'ana yake nawa yake dauka fi'ili madi ka koma cikin littafin ma'anin nahu na ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i kaga yana daukan ma'ana fiye da goma ka koma cikin ma'anin nahu na ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i juz'i na uku ka diba gani fi'ili mudari'i ma'ana fiye da goma yake dauka nawa ka sani kuma wacce ce ake nufi anan kafin ka yi rigima yana da kyau yan uwa musulmi mu dage wajen neman ilimi da fahimtar matsaloli na ilimi kuma mu yi aiki da su gwagwaron iko mu kuma mu fatan Allah ya bamu ikon amfanuwa da su duniya da lahira har mu kuma ga Allah muna akan tauhidi da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan fahimta ta magabata na farko الثالث waɗansu sun kace da an kace fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur anna ma'anahu ma'anashi la tanfa'u Allah bi imanikum ba za ku amfani Allah da imanin ku ba wala tudurrunahu bi kufrikum ba za ku cutar da Allah da kafircin ku ba fa huwa izharul lil ghina nan kamar Allah yana son nuna mana cewa ya wadatu ne da bayinsa ya bayyana mana ya riga wadatu la li itlaqin lil kufri ba don saboda ana son mutane su je su yi kafirci ba ma'ana in ka kafirci in ma ka yi imanin gare ka ta ƙari ina fata ana fahimta ta ya an ce gare ka ta kare kenan ma'ana ni ba zan cutu ba Allah ba zai cutu ba in ma duk duniyar ta kafirce ka riba cikin hadithul qudsi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kalu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum duk har zuwa hadith hadisin da yana da tsawo kuma Allah ba zai wani inna Allah la ghaniyyun anil alamin ga ayoyi nan ma ba sai mun ta hadisi ba kawai zai ce a shi bai rada hadisi ba don haka dai Allah ce inna Allah la ghaniyyun anil alamin annabi Musa ce Allah ke bada labari a cikin suratu Ibrahim wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha laghaniyyun hamid da sauran ayoyi to ina ganin wannan shine abin da zamu iya cewa karkashin wannan mas'ala sai mu je mas'ala ta gaba eh mas'ala ta 615 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce lubsul asawiri mutun ya sanya asawir kuma ana cewa aswira jam'i na siwar shine wato munduwa an gane ko kenan sanya mundaye fi duniya a nan duniya aibun lirrijali abin aibi ne ga mazaje wali hadha la yalbasu ha man yalbasu dhahaba wal harir shi yasa wanda la yalbasu ha bai sanya wannan su mundayen kenan man yalbasu dhahaba wal harir min rijal wanda yake sanya ma zahab zinariya da kuma alhariri daga cikin maza duk da yake yana son kawa amma sai kanshi baya sawon munduwa an gane ko wanda kuma tana yiwa al'ada ce ai kun dake samu mundo ko bai sa zinariyar bai sawar kuma alhariri kuma ba talaka bane tana yiwa ma yana da wadata don in talaka ne tana yiwa talaucin ne ba zai iya ba malam yace to ya za a yi fa kaifa wa'adaha Allah ta'ala almu'minin ya akai Allah ya alƙawalinta wa'ada hakinan al-asawir waɗannan mundayen Allah ya alƙawarin su lil mu'minina mu'minai fil jannati a cikin aljanna fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce yuhallawna fiha ana ƙawata su ana saka musu min asawira na daga mundaye min zahabin nami na wato abin nan zinariya wasu kuma an kace za a yi musu min fiddatin wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura to ya an kai hakan ga can an ce fiddana an ce min zahab wadansu malamai suka ce a'a lokutan ne suka bambanta wani lokaci a kawo musu zinariya wani lokaci a samu azurfa domin kakka sa tsammanin azurfa da zinariya a aljanna misali kamar irin yadda suke da duniya ne zinariya ta fi azurfa daraja wadansu suka ce a'a da an kace min fiddatin baban mun ta musu ne ake yi ba waɗansu 'yan aljanna suna da babban matsayi su ne ake kawo masu zinariya waɗansu kuma matsayin su bai kai waɗancan ba za a kawo musu na fidda don haka dai akwai maganganu da malamai daban-daban to ya aka yi malam yace kulna za mu ce kanat adatu mulukil fursi al'adatan shugabannin furs malik sarakai na furs kenan mutanen farisawa kenan mutanen iran da sauransu waɗanda a wannan yanki waɗanda a kabila ta farisawa kenan ana samun farisawa da farisanci a Iran amma kuma ba nan ɗaya ake samun shi ba wani lokacin ana samun farisawa har a ƙasar Turkiya da sauransu. Malam ya ce kanat adatu mulukil fursi al'ada ce ta sarakan farisawa war rumi da rumawa lubsa al'asawiri suna sanya al'asawir wato mundaye kenan jam'i da munduwa wa tijan kuma suna sanya tijan jam'i ne na taju shine ake kira kambi kullawar da sarki yake sawa maksusaini biha duna man adahum to su waɗannan al'ummomin na farisawa da rumawa su suka keɓanta an gane ko shugabannin su sune suka keɓanta da wannan falidhalika wa adaha Allahu almu'minin sai Allah ya musu kaurin wannan li'annahum mulukul akhirah domin su ne sarakai na lahira wannan shine abin da malam ya kawo kenan cewa hatta da abin da waɗanda ake ganin tunda lokacin da musulunci yake ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara da'awa Farisa da Roma su ne a fawa na duniya ko mu ce puissance, puissance mondial. Faris da Rum har Allah ya ce gulibatin Rum fi adad al-ardi wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun. To wannan lokacin ba da ake cewa musulunci zai rinjaye su dariya suke yi har suna ada dariyar musulmai idan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka wuce da suke cewa musulunci zai rin karfi har ya rinjaye Faris da Roma. Da sun wuce sahabbai a lokacin musulunci bai karfi ba amma sai a ce haula imulukul ard ga shugabannin duniya nan za su wucewa wai ana dariya ana ganin kamar tatsuniya ce suke yi izgiri ina fata ana fahimta ta to shi yasa ana ganin wane ne isa ya bada mulki sai wasu malamai suke ganin ma yana daga cikin dalilan sabkar aya cikin suratu ali imran qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir shi yasa akwai hatsari in ka ga mutum cikin wani hali sai ka goma kana masa izgili baka san cewa ba wancan wanda adda abin da kake ganin nan da kima da daraja Allah ne yake bayarwa zai iya bashi wannan ko ya bashi wanda ya fi shi shi yasa mafi yawancin waɗanda suke samun ɗaukaka a duniya karshe sai kaga suna komawa ƙasa saboda suna wulakantar da waɗansu waɗanda ba su da ni'imar da Allah ba su Allah ya ƙasa da su bani Isra'ila fir'auna ya wulakantar da su Allah ya ce wa awrathna alqaumal ladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha mutanen da ake raunanawa a bayan ƙasa ana kashe ƴaƴansu ana bautar da ƴaƴansu mata ana kashe maza ana yi musu wulakanci yasumunukum su al'azab sai ga fir'auna ya koma ƙasa Allah ya ɗaukakar da su za ka ga mutum bai da kuɗi ana masa wulakanci a ganin ba komai bane sai Allah mai da shi biloniya domin su waɗanda suke da kuɗin a yanzu in ka koma tarihi sai ka iske sun fara ne da wata sana'a ma karamar sana'a daga baya ne Allah subhanahu wataala ya ba su ya ba su kuɗin ko ku ga mutum yana kokarin koyon ilimi ya fara da aba ta sa sai ga wani ɗalibin ilimi yana masa kallon wulakanci a'a baka sani ba inda Allah subhanahu wataala ya kai ban wannan bawan Allah sai Allah ya bashi karatun da yafi naka kuma ba yadda za kai kana da rai Allah ya barka kai tsawon rayuwa ko ka bi gaskiya ka yarda da cewa yafi karatun ko ba kai shiru ko ka ce bai san komai ba kai ta hasada Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wa mutane ba komai ba don haka irin waɗannan abubuwan suna ga hannun Allah subhanahu ta'ala kada ka rena wani don ka ganshi cikin wani hali ko ko Allah bai bashi wani abu ba idan muka duba malamai suke cewa mutane su yi hattara Allah subhanahu ta'ala ya ɓuyi yardarsa a cikin ƙananan abubuwa sai ka iske wani aiki karami ka rena shi ashe nan ne Allah subhanahu ta'ala zai bada lada mai yawa kun ga kamar karuwar da aka ce ta sabka wani kare ya zo ta babu abin sha cikin hadisi sai ta dan da bakin rijiya ta sa takalmin ta ɗebo ruwa ta bashi wannan karen ya sha Allah ya gafarta mata shikenan karuwa ce ta yi aiko amma gashi ta aikata wani aiki gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya gafarta mata dan haka in kan rena aiki sai ka iske yarda Allah tana cikin shi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ɓuye hushin shi a cikin sabon shi sai ka ɗauki wanga zunubin ba komai bane ka je ka aikata sai da mutum shine sanadiyar shiga kautar jahannama sannan kuma haka Allah ya ɓoye mutanen da yake ganin kima su a cikin bayinsa sai ka zo ka ɗauki wani mutum ba komai bane kana ganin ba talaka ne ko kuma bai da komai ko shi ba dan kowa bane ko ba kaza ba sai ka je ka taba shi ka tabo kanka bala'i wanda zai hallaka ka ka kaskanta duniya da lahira in baka yi anniya ba da haka da kyau ƴan uwa musulmi mu yi hattara da irin waɗannan tunanin to almuhimmu dai kenan al'ada ce ta farisa da rumawa su ne fawa a wannan lokaci a duniya sai gashi kuma an faɗe shi cewa 'yan aljanna za su samu wannan ma'ana hatta da talakan aljanna ya fi mutanen shugabannin farisa da ruma a ranar tashin alkiyama kenan wannan shine yasa abin da yasa aka kawo shi ko kuma na ƙarshe abin da zamu iya cewa a'a ita lahira ba a kiyasinta da duniya in Allah ya ce za a samu asawira to ai ba irin na duniya bane kamar yadda ake cewa akwai ruwa a lahira akwai madara akwai kaza ba irin na duniya bane ruwan abin ga nono ko mu ce madara ta duniya ai tatso ta ake yi ta lahira kuma kogi ce zuma na duniya wani kuda ne wanda mu ce ko yana yin amai ko mu ce abin da yake fitowa kashin shi tunda tana yawa kashin dabba ne kake ci wasu sun ce a'a ta kirjin sa ne yake fitowa to mu je ta kirjin ce amma ko ba ta kirjin bace in ka sha zuma ka sha kashin zuma ba amma kuma shi kuma wani dabba ce yake fitar da shi a nan duniya amma can lahira Allah ya ce anharun ne ƙoramu ne sannan kuma giya a nan duniya ta tsata ne ake yi in ta kasashen turawa ta in kuma nan ce ta afirka wadda suka buga muna kaya ne za a samu haci da sauran abubuwa da ake afirka a cima su da daddare su dau zafi a tsasu sai sun ɗauki abin nan tsami a zo a ba mutane suna sha suna buguwa kamar irin yadda ake yi a kasar abin nan burkina faso ana yin cappalo mu nan kasashen mu na hausa na afirka ana yin burkutu ana ba mutane suna kamtsatta to da haka irin waɗannan giyar sai an yi noma sai an samu icce sai an buga an cima amma ta aljanna sai Allah ya ce anha fiha anharun min ma'in ghairi asin to nan duniya muna da korama ta ruwa nan babu matsala wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu koramu na nono ta ina suka fitowa Allah ne ga dama wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin da kuma koramu ba korama guda ba koramu na giya dan wasu na cewa korama korama a koramu anhar Allah ce wa anharun min asalin musaffa da kuma koramu na zuma tatacce nan Allah ne ga dama yi dan haka kiyasin duniya da lahira ba daidai bane da ake cewa siradi kaifinsa kamar takobi kuma yana daidai gashi sai ya ce to ya za a iya haushi a kiyamar lahira da duniya ba ɗaya bane kada ka zo kai kiyasin su ƴan aklaniyun da ƴan mu'tazila da ƴan qur'aniyun da sun ka tasirantu da su da kuma tura da suke so a ƙaryatar da hadisai kaɗan kaɗan har a ƙaryatar da alqur'ani karshe a ruguza addini ta nan ne ake farawa da haka ka karanta bincike da aka yi al-madrasatul aqliya wa atharuha fi tafsir ko ko al-madrasatul aqliya wa atharuha fi tafsir al-ahadith da sauransu bincike ne mai yawa na ɗaliban ilimi za su yin shi dan saboda mu samu amfanuwa akwai littafi kuma mai muhimmanci a cikin wannan fage kuma shine al-mawsu'atul muyassara fil adyani wal wal firaqi wal ahzab al mu'asira littafi ne mai kyau kuma larabcin sa yana da sauki mujalladi biyu ne dalibin ilimi duk yaji wata aqida zai iya koma can ya ga aqidodin ta da yadda za a talhisin mawdu'in ga asalin ta ga ta'rifin ta ga aqidar ta ga ibadodin ta tana da ibadodi ga wanda ya kage ta ga kaza ga kaza ga kaza nata in an saka wani littafin a gidajen rediyo da gidajen TV gaskiya za a samu amfani amfani kwarai da gaske wanda bai da hali kuma in akwai mai hali zai iya sai waɗannan littattafan ya taimaka ma 'yan uwa na Dr. Mani ya yi aiki na ƙasar Saudiya tare da waɗansu malamai littafi ne mujalladi biyu to 'yan uwa musulmi lokacin mu ya karatu nan ya kamata mu dakanta a ƙarƙashin wannan mas'ala wato sai wato darasin mu na gaba kenan tunda mun samu darasi na ɗari da hamsin da hudu kenan sai zuwa darasi na na gaba kenan na ɗari da na ɗari da hamsin da uku insha Allah ta'ala sai darasin mu na ɗari da hamsin da hudu in Allah ya kaddara abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh